بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake dawowa a turmi na biyar kenan na karatun littafin mu na at-tazkira fi ulumil hadith wallafar al-imam al-hafiz ibn al-mulaqqin rahmatullahi alayhi a wannan yammaci na rana 26 ga watan Rajab ranar Juma'a kenan shekara ta 1444 wanda ya dace da 17 ga watan a Fabrairun shekarar miladiya ta 2023 daga masallacin Juma'a na gidan mai martaba sarkin Buhari da ke yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Muna magana akan ƙa'idojin ilimin hadisi a gurguje kwarai da gaske. Za mu tashi lambar gaba ta 39 inda Malam ya ce sifatun riwayati wa ada'iha. Wancan tahammul karɓan hadisi, shi kuma riwaya shine karaswa ka je ka kai gaba. kai ma ka bayar wa yadkhulu fihi riwayatu bil ma'ana wa ikhtisaru al hadith to anan sukan tattauna su bincike su malaman hadisi game da hukuncin riwaya bil ma'ana da kuma hukuncin takaita hadisi malamai sun yi sabani game da halascin haka amma dai karshe ya halasta ga wanda ya kware ya goge ya san ilimi ya san larabci ya san shige da fice haka za ga manyan malamai suna yi imamul bukhari ya daga cikin wanda suka kware wajen takaita hadisi hadisi kwaya da zai iya daddatsa maka shi gida-gida kuma ya maka riwaya bil ma'ana akwai wanda kuma suna ganin bai halasta ba suna da taka tsantsan sosai wajen ka ai haka musamman malaman farko-farko cikin tabi'ai da na bayansu wannan game da game da wannan kenan sai cewa adabul muhaddisi wa talibil hadith malaman hadisi suna bincike game da ladabin dalibi da malamin hadisi da dalibi da malamin hadisi suna da ladubba na musamman da ake fatan su fanci da su akwai littafai da aka yi akan haka kala daban-daban daga cikin ladubban wanda suka yi tarayya akai akwai ikhlasi wajibi ne a yi karatun don Allah don neman yardan Allah don neman samun shiga a wurin Allah ana so malami kamar da suke faɗa inda zo majalisin hadisi ya wanka ya taja kanshi ya sa turare ya sa kayan shi masu kyau kai ya fito buzu-buzu kamar ya fito gona sannan in ya zauna ya zauna cikin natsuwa ba a fakartar da hadisi sai an yi salati an yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama an yi an yi an yi ainihin wato qurbatul haja kuma kamancinta sannan daga ciki kuma suka ce malami ya zama mai natsuwa mai mai kare mutuncin kansa mai gujewa duk wani abu da zai zama masa da mutunci kaman shigewa sarakuna ko shige ma 'yan duniya ko wasa da mutuncinsa sannan kuma ya aiki da iliminsa duk suna nan da yawa an faɗe su shi kuma ɗalibi baya ga waɗannan ana so ya girmama malaminsa ya mutunta shi ya ba da himma da ƙwazo wajen neman ilimi ya fara da malaman garinsu in ya gama da iya ilimin malaman garinsu sannan ya je wani gari sannan kuma ya fara da wato mafiya kusa ƙananan karatuttuka kafin ya kai ga manya sannan kuma ana so ya jira har sai ya zama malami na gaske sannan zai karanta kai zama yana da ganganci da ɓarota da san shiga harkar malamai kai ya koyi karatu don ya rigima da malamai ko don a ce ya, isa ko ya jayayya da jahilai wanda dai haka na bai ce za a jalin zamun wuta a ɗaura mai a taron alkiyama Allah ya tsare mu suna maganganu da yawa masu tsayi a waɗannan wuraren wa ma'rifatu gharibihi wa lughatihi wa tafsiri ma'anihi wa istinbatu ahkami daga cikin fannoni mafiya muhimmanci a ilimin hadisi akwai wannan ma'rifatu gharibihi sanin garibul hadith wato kalmomin hadisi masu ya fassara kasan fassararsu wa lokatihi da sanin yaren hadisi gane irin larabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tafsiri ma'ani da irin ba iya bayani akan me hadisi yake nufi in annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza menene malamai suka fahimta da wannan wastinbatu ahkamihi da kuma tsamo hukunce-hukunce wannan hadisi yana karantar da mu kaza wannan hadisi yana karantar da kaza wannan hadisi yana karantar da kaza kuma duk akwai littafan da ake dogara da su game da wannan akwai kutubu garibil hadith littafai wanda suke bada kaman dictionaries ne na musamman masu fassara kalmomi masu wahala fahimta a cikin hadisi daga ciki akwai na ibnul jauzi garibul hadith na ibnul jauzi akwai alfa'iq na az-zamakhshari jarullahi kashaf akwai na ibnu qutayba garibul ribail qur'an wal hadith sannan akwai wani littafi muhimmi wanda bai yiwuwa a ce kana dalibin ilimi ka wadata daga barinsa shine an-nihayatu fi garibil hadith na ibnul na ibnul ibnul athir al-jazari na ibnul athir al-jazari wannan bai halasta a ce kana ɗaliban hadisi baka da shi bai halasta kuskure ne babba a ce baka da shi domin zai zama kenan kamar kamar baka kamar kana tsirara ne a wannan fagen su kuma littattafan istinbati da sanin ma'anoni sune shuruh mutawwalat wato littattafan da malamai suka rubuta dan sharhin hadisi mu kiyaye jama'a ba a fassara hadisi da tsuran larabci ba a fassara su za ka yi ta yin kurakurai iri daban-daban na ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal misali alwaladu lil firashi walil ahiril hajar da yana bin makwanci ne shi kuma kwarto a yi mishi a ƙaurace mishi wannan shine ma'ana hadisi wato a katange shi dan ba zai samu dan ba shine alhajar menene ma'ana hadisin alwaladu lil firash mutum yayi zina da mata aure yayi kwartanci Allah ka tsare mu har ta dau ciki ta haihu to yayi asaran maniyin shi dan namijin ba na shi bane yana ji yana gani ko dai kama da shi ba na shi bane shine alwaladu lil firash idan shi kuma mijin yaga kai ba zai iya wannan ba zai iya an cuce shi to sai dai a tafi la'ani sai dai la'ani to sai annabi ya ce walil ahiril hajar shi kuma al'ahir kwarto ba zai samu komai ba in banda katange shi daga dan nan amma zaka ji tare da ma suna cewa al'ahiril hajar ai dutse to ba haka bane kana komawa littafin Hamad al-Khattabi ma'alimus sunna sharhi Sahih Bukhari zaka ga wannan zaka ga shi a cikin Fathul Bari da sauran ire-iren su duk irin wannan suna nan da yawa a cikin fassare-fassaren da muke yi kawai da takamar cewa ai mun iya larabci muna jin larabci ai hadisi ma da saukin fahimta mun saba jin shi a bulugu a riyadu a umda kawai mu hau kan shi to zaka iya hawa a kaikaice kuma wanda suka san harkar da sun ji kawai za su yi ayyasa wannan bisa abin da yake shikenan daga nan kuma za su sake ganin mutuncin ka ba duk abin da Allah rabu da wannan wannan wani hadisi ba bai ma san fassarar shi bai je yana faɗa wala haka ba shi ta kallon ka ɗaliban islamiyya wanda malaman su suka koya musu da kyau da aka jama'a mu kiyayi wannan azarbabin daukan littafi kawai ka fassara shi da molanka duk hadisin da ke duniya ba wani hadisin da malamai su sharhin shi ba sai dai kai baka san da samu sharhin ba don kuma har baka san da samu sharhin ba to baka cancanta ka karantar da shi ba kenan in dai baka samu baka sani ba to baka cancanta ka karantar da shi ba haka bane sai ka je ka koyi a ina ake samun sharhin sannan sai ka cancanta karantar da shi wa azuhu ila sahabati wa tabi'ina wa atba'i da kuma danganta hadisi zuwa ga sahabban da suka rawaito shi da hadisi a san wannan hadisin Anas ne wannan hadisin hadisin Salman al-Farisi ne wannan hadisin Abu Huraira ne wannan na Aisha ne wannan makarantar Maliku ne wannan makarantar Wane ne ka san waɗannan wanda kaga mu suka damuwa da wannan ba amma wani nayi sai a ce kakale ne da hadisin da ba sai ya ce hadisin Abu Huraira hadisin Anas hadisin Aisha a'a ilimi ne jama'a ilimi ne a iya tantance hadisan suwaye wannan a zamanci shi ake ce ma takhriji ilmu takhriji wanda yana daga cikin kololuwar ilimin hadisi wa yuhtaju fi dhalika ila ma'rifati al-ahkam al-khamsati wa hiya sannan wajen istinbatul ahkam ana da bukata ya zama ka san waɗannan hukunce hukuncen wato kana da nasibi a ilimin usulul fiqh wajen sanin yaya ake fitar da hukunce hukunci don wani abin da zo a cikin wani hadisin ka kasa gane to wannan yanzu wajibi ne ko halas ne ko mustahabi ne to dole zama kana da nasibi a ilimin usulul fiqh dan ka tantance tsakanin aiki da umarni na wajibi da umarni na mustahabi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin yayi shi ne saboda wata haja da wanda yayi saboda ya sunnanta da wanda yake yayi shi ne ya, ya bari an yi ne saboda kawaicinsa ko mun gane dole kana su bukatar ka san ilimi na usulul fiqh in ba haka ba malamin hadisin ba ulul usul fiqh to kaman mahaukacin soja ne zai ta harba mutane ne kawai malamin hadisi ba ulul usul fiqh kaman mahaukacin soja ne da bindiga ka ku dole kwai ta kanshi kuma in ya kashe ka ya kashe banza al ajma'u jubaru ko mun gane so da kana bukatan ka san alhujubu wan nadbu wat tahrimu wal karahatu wal ibahatu kasan ya ake gane abu kaza wajibi abu da annabi ya aikata ko ya umarni su wanne ne wajibai su wanne ne mustahabbai su wanne ne haramun wanne ne makruhi wanne ne ibaha wa muta'alliqatiha da ababan da ke dogara da waɗannan min al-khas a gane ka'ida ta abu wanda yake yazo keɓantacce ne hukunci ne keɓantacce wa huwa ma dalla alama anan wahid wato wanda bai da wata ma'ana in ba wannan ba wal amu da zance gama gari wa huwa shine wanne shi kuma yace shine a a ma dalla alama anan wahidin ma adami okay ma dalla ala shay'aini min jihatin wahida wanda yake nuna abu guda biyu ta fuska daya wal mutlaq da sakakken zance ko ma dalla ala ma'anan wahidin ma adamu ta'ayinin fihi wala shart wato wanda yazo yana ma'ana daya amma kuma ba a, ba a ayyana ta ba babu sharadi dogon zance ne wal muqayyad da kuma abin da ke rage fadin wancan mutlaq din al mutlaq wal muqayyad al am wal khas wa huwa ma dalla ala ma'anan ma ashtarati akhari ma ashtarati akhar yake wata ma'ana amma da wani sharadi wal mufassal da zancen da aka yi shi dalla-dalla wa ma urifal muradu min lafdihi wa lam yaftaqir fil bayani ila ghairi hadisin da shi kadai ya bayyana kansa ko aya da tazo da bayani ba ta buƙatar neman agajin wata aya kaman ka dauki ayar gado daga kowanne an faɗi abin da yusuf kuma lafiya aladukum lil zakari fadlu unsayni kaza kaza kaza kaza to wannan mufassal akwai kuma wanda yake wato mufassar wanda in ana so a yi bayanin matsalar sai an ɗauko wasu nasoshi sun goyi sun taimaka a ƙimu salata kaga yanzu wannan kaɗai bai sai bayanin sallah ba wa'atu zakata bai sai bayanin zakka ba sai an gayyato hadisai da yawa sai a ce wannan mufassar ne yana buƙatan goyon bayan nasoshi wajen bayaninsa wa huwa ma la yafhamu al-muradu minhu wa yaftaqaru ila yaftaqaru ila ghairihi wa tarajihu بين الرواية من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه da kuma yadda ake karkata zuwa ga maganar wani abatta wani masu riwaya guda biyu sun zo da riwaya ya zame mu ce riwayar wane ita ce ita ce aufak ta wane tana da matsala wane ne ya wahami wane ne ya kiyaye to yadda ake yin wannan ko dai bi kasaratil adad shine mutane da yawa sun hada a riwaya A wani kuma ya zo a bi ko kuma wato ma'alist wa'i fil hibs in sun zama duka da siri ɗaya ne ko kuma min jihatil adadi aidan ma'at tabayun fihi ko kuma su zama adadin ya adadi da kuma bambancin hadda wannan yana magana akan turqut tarjihi ne wa ghairi zalika da hanyoyi daban-daban da ake tarjihi sun fi hanya kala 50 da malamai suke aiki da su wajen tarjihi malam ya sake cewa wa ma'rifatu nasikhihi wa mansukhihi malaman hadisi suna bada muhimmanci wajen sanin hadisan da wani ya share wani cikin su wani hukuncin da da ana yin shi amma yanzu an daina ana iya samu a cikin hadisi daya hadisin ya bayyana kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha kaga yanzu an share hukuncin annahyu kenan wani kuma wani hadisin ne zai bayyana a cikin wani nasin daban wani kuma kaman kaman kaman hukuncin ainihin a a juya alqibla kamar hukuncin auren mutu'a da aka haramta kamar ire-iren suna nan malamai sun ware su ya ce wa marifatu sahabati wa atba'ihim da sanin suwaye sahabbai kuma suwaye na bayansu ka tantance wane sahabi ne wane muhadrani ne wane tabi'i ne wane sigaru tabi'i ne wane yana cikin kibaru tabi'in wane ya gamu da sahabbai da yawa wane sahabbai ɗaya ya gamu da shi wane bai riwaya daga wane ba sahabi ne duk da sun yi zamani da wane amma bai riwaya daga gare shi ba tantance wannan shi ma yana cikin ilimin hadisi a san sahabbai a san ɗabaƙatu ɗinsu su wane ne as-sabiquna su wane ne al-muhajirun su wane ne al-ansar su wane ne mutallaka su wane ne sigaru sahaba su waye abna'us sahaba su wane ne al-badariyun su wane ne wanda suka je fatu makka su wane ne wanda suka je hudaybiya da suka tantance wannan sanin duk waɗannan da tarihin rayuwa da mutuwarsu akwai littafai da malamai suka wuta akan wannan mafi muhimmanci shine littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibn hajar sannan ka san at-tabi'ai musamman wanda suke kibaru tabi'ina wanda wasu sun yi kusa da su zama sahabbai sun game da sahabbai da yawa wasu su kuma suna da riwaya a gun sahabbai da yawa wasu su kuma ba su da riwaya a gun wasu sahabbai din kamar yadda irin qadiya riwayar samura riwayar ainihin hasan daga samura riwayar hasan al-basri hasan al-basri daga abu huraira riwayar Hassan al-Basri daga Ali dan Abi Talib wannan dai yayi zamani da su amma kuma akwai tataburza game da shin yarwaya a gonsu ko bai ba ya shiga Madina Abu Hurairah ya tafi Basra ya dawo Basra Abu Hurairah ya dawo Madina ba su hadu ba da haka akwai inqita'i to ire-iren waɗannan masail ɗin duk sai ka san su don tantance wani hadisi ne mursal wanne ne kuma musnad kar manta da mun ce muna so ne mu fahimci girman aikin malaman hadisi don mu dinga jinjina musu ko ko mu tsaya matsayin mu eh eh ai gara a gara tsoron gaskiya gara in mutu ya ji tsoro kaga ba zai taba ba wuta ce yace wa marrawa anil akabiri min al akabiri anil asagir da kuma sanin wani babba da ya riwaya daga karami domin al aslu shine kanana su riwaya daga manya wajen shekaru wajen ilimi wajen dabaka to ana samun the other way round wani karami sai ya samu wata falala sai manya su koyi karatu a gunsa to dole ne a san wannan saboda kar ka gani ka dauka inqilabi ka riwayatin nabi sallallahu alaihi wasallama tan an tamimid dari kama annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi shugaban tafiyar gaba daya ya karanci riwayar hadisin aljassasa aljassasa kissar wannan dabba wadda take gadin wato dujal yana cikin sahih muslim ya tamimu dari suka hau jirgin ruwa ya fashe da su suka je wani tsibiri suka ga wata dabba mai jiki duk gashi tana magana kamar yadda mutane suke magana ta kai suka ga wani katon mutum a daure shine dujal suka yi magana da shi ya ba su labarin kaza da kaza da kaza dogon hadisi yana cikin a cikin sahih muslim kitabul iman dan haka kuma suka zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai sallah asuba annabi yace kowa ya zauna yace haddathani tamimun dari annahu ra'a kaza kaza kaza da kaga annabi ya riwaya daga Tamimu Dari sannan was Siddiq da kuma kaman kaman Abubakar Siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani abu daga bakin sa wa gairihi ma ko wasun su kamar yadda yana cikin tarihu Baghdad da littafin Ibn Asakir cewa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi yana cewa haddathani Umar annahu ma sabaqa Abubakarin fi shay'in illa sabaqahu cewa Umar ya gaya mini babu abin da ya taba yin gogore da Abubakar na aikin alkhairi face sai abbakar ya wuce shi haka manzo Allah ya bada labari yace Umar ne ya gaya mu to ana samun irin wannan ainihin wato yanayin kamar yanzu mu ji Maliku yana riwaya daga wani ɗalibin sa kamar wani kamar Abdullahi dan Wahab al-Misri Maliku ya karanci hadisin tsatsefa yatsun hannu a yatsun kafa a alula a wajen shi kuma da yake cikin sunan Imam Tirmidhi wa yulqabu aidan bi riwayati al-fadili anil mafduli ana ce ma wannan babin wato riwayar na ƙasa daga na sama na sama kai daga na ƙasa wa riwayatu shekhi an tilmidi ka riwayatu zuhri wa ya ibn sa'id wa rabi'a wa ghairihim an malik duk waɗannan az-zuhri muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn shahab ibn zuhri wanda ya rasu ta 124 da shi da ya ibn sa'id ibn qais shi kuma rasu ta 144 bayan shekara 20 da mutuwar zuhri da kuma rabi'a ibn abi abdurrahman abu uthman al-madini wanda ake cewa rabi'atul ra'ayi shi kuma ya shekara ta 136 bayan hijira duk waɗannan malaman maliku ne amma kuma Allah ya ba imam malik wata falala wanda su ma sun yi riwaya daga gare shi to ran da kaga cewa misali zuhuri an malik karkai saurin cewa kuskure ne yanda kaga ya ibn sa'id an malik karkai saurin cewa kuskure yanda kaga rabi'a an malik karkai saurin cewa kuskure ne duk ana samun haka wa riwayatun nadhiri anin nadhir har ila yau malaman hadisi suna bincike game da riwayar tsara daga tsara met daga met ɗinsa ka sauri wa abi hanifa an malikin kaman sauri da abu hanifa wato sufyan ibn sa'id al-sauri da abu hanifatun nu'man ibn thabit al-kufi wanda ya shekara ta 150 bayan hijira waɗannan dukansu tsararrakin imam malik ne amma sun rawaito hadisi daga gare shi hadisin al-ayyumu ahaqqu bi nafsiha min waliha kamar da ke cikin tafin tarihu madinati Baghdad na al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi da annabi yake cewa wato bazawara ta fi cancanta da ta zaba wa kanta miji wa ma'rifatul riwayat al-aba'i an al-abna da kuma sanin iyaye da suka yi riwaya daga yayansu kaga shi ma al-jaddatul aks wato yaya ne ake saran su riwaya daga iyayensu ba sai a samu wani uba ya riwaya daga ɗansa ka riwayatul abbas an ibn hilfadl kaman abbas ya riwaya daga ɗansa fadl ibn abbas wa aksihi da kuma riwayatul abna'i anil aba wanda ma shine asali akwai su da yawa zaka ga cewa wana wani an abihi an jaddi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wana wani an abihi an jaddi wa kadha riwayatul ummi an waladiha ko a samu uwa ko uba daga ɗansa Anas dan Malik yana riwaya daga wata ish mai suna Umaina Umaina bintu Anas wanda ya riwaya ya bada labarin cewa haddasat ibnati Umaina annahu qad tamma takbir ta faɗa adadin bai tana da cewa ta gaya min cewa zuwa yanzu ‘ya'yana da jikokina an birna mutum kaza wanda yana cikin Bukhari. Haka kamar riwayan Ummu Ruman daga ‘yatta Aisha, radiyallahu anhuma, shi ma riwayatul Ummahat ne an bana tihinna da ire-irensu. Wal umarifatul mudabbat da kuma sanin al-mudabbat, wa huwa riwayatul aqrani ba'dihim an ba'd. Shine kamar wancan riwayatul nadhiri anil nadhir, tsara daga tsara. tsararrakin juna ne a wajen shekaru suka yi ruwa daga junansu to shi kuma mu dabbat 'yan makaranta ɗaya ɗaliban malami ɗaya ko mun gani su waɗancan dukansu sun waye gari sun ga junansu a matsayin malamai ne wani na makka a sorry wani na madina wani na iraki sai suka haɗu ga sauyin juna ne su kuma suna son hadisan junansu sai suka koya su ne waɗancan riwayatul aqran to sai kuma riwayatul mudabbat 'yan makaranta ɗaya kamar makarantar ibn timiya ta shahara da wannan su wane da wane da wane su ibn kafirin da su zahabi da su ibn qayyim da su ibn muflih suna riwayar karatu a gunjunan su kamar dalibai suke group discussion ko suke tutorials a samu wani da yafi su iyawa a cikin ajin ya koya musu to shi yake cewa riwayatul mudabbat shi ma wannan dole a sani wa riwayatul aqran ba'dihim an ba'din fa in rawa ahaduhuma anil akhar wa lam yarwi al akhari anhu fa ghayru mudabbat to ana iya samun wanda wane ya koya daga wane shi ma wane ya koya daga wane wato ka koya min mass na koya maka economics to mun koya daga juna kenan a koya min qira'a na koya maka fiqh mun koya daga juna kenan ko to ana iya samun kuma wanda shi ya koya a gun dan ajin su amma bai koyar da dan ajin su to da ga aji akwai wanda suke ya ayyuhan nasu ne akwai masu dan hasken da za su dinga koyarwan sauran kuma masu saurare ne ko to wannan masu sauraron su ba za a ce musu mudabbaji ba sai a ce Uh, riwayatul aqran ne kawai kaman kaman wane kenan kaman al-amash Suleiman ibn Mihran al-amash yayi riwaya daga dan ajin shine wato uh, Suleiman ibn Farhan at-Taymi Suleiman at-Taymi amma shi Suleiman at-Taymi bai ba amash wata bai riwaya daga amash ba amash ya koya daga gare shi shi bai koya daga gare shi ba wa ma'rifatu riwayatul ikhwati wal akhwat ka Umara wa Zaid ibn al-Khattab akwai kuma riwaya ‘yan uwa ‘ya'yan gida ɗaya kaman umar ɗan khattab da zai ɗan khattab kaga ‘yan gida ɗaya ne kaman utba ibn mas'udin da abdullah ibn mas'udin su ma ‘yan gida ɗaya ne kaman asma binta abubakarin da aisha binta abubakarin su ma ‘yan gida ɗaya ne ta da riwaya daga junansu waman ashiraka waman ishtaraka anhu fi riwayati thnani taba'ada ma baina wafatayhima saboda zakule-zakule irin na malaman hadisi sukan binciki wata matsala mun faɗi wani sashen ta'ajiya game da uluwi mutum ne ya koyar da ɗalibai guda biyu amma ɗaliban nan shekarun mutuwarsu ya yi nisa da juna abinda ake tsammani shine sa'o'in juna da aka haife su lokaci ɗaya duk su mutu lokaci ɗaya in ka ga sa'o'inka sun fara mutuwa to ka fara shiryawa kai ma kana tafi ko sun wuce 60 to da za ku yi ta mutuwa a lokacin kuna ba wasu waje wannan shine sunnar rayuwa to da haka ana tsammanin wanda suka yi karatu a gun malami daya su girma lokaci daya su tsufa lokaci daya ko sa'o'i to sai a ga wani malami ga ɗaliban shi wani ya mutu tuntuni wani kuma sai daga can baya ya mutu to wannan ma abun dubawa ne yace kasarraj kamar yadda ya faru da wani malami mai suna as-sarraj shine Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim an-Naisaburi as-sarraj yaro shekara ta ɗari uku da goma sha uku wannan malamin fa'inal bukhari ya rawa anu kaga imamul bukhari wanda shi yarasin shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida yana da riwaya daga wannan malamin amma a cikin attarihul kabir ba cikin sayar bukhari ba waka zal khaffaf haka nan akwai abul husayn ahmad ibn muhammad al khaffaf wannan muka yi magana shi a jiya ɗaliban bukhari shi kuma wannan rasuwarsa shekara ta ɗari uku da da casa'in biyar, tsakanin rasuwar Bukhari da rasuwarsa wajen shekara ɗari da arba'in, ko malaminsa ɗaya. Bukhari ya riga malamin rasuwa, malamin ya ƙara tsawon zamani ya gamu da wancan ya kuwa mai karfi shi ma ya ƙara tsawon zamani sannan ya mutu. to in ka kalli wannan za ka fara tunanin ko dai akwai in katsayi anya kuwa a ce mutumin da bukhari ya riske shi ya mutu 256 wani kuma da ya mutu 395 ya riske shi za ka fara tunanin akwai wani ishkaliya to malamai suna tantance wannan su ce babu matsala wani tsari ne na Allah wani ya daɗe a duniya wani kuma ya mutu da wuri na fata mana gane wannan wa baina wafatihi ma mi'atun ka gani ma wa sab'un wa salasuna aw akthar shekara 137 ko mafi in ka tantance 139 eh khabibu bagdadi ya da littafi mai suna as-sabiq wal lahiq wanda yake magana akan ire-iren waɗannan an buga shi wa man lam yarwi anhu illa wahidun min as-sahaba akwai kuma wanda wato sahabi ne amma mutum ɗaya ne ya riwaya a gunshi faman ba'dan ko na ƙasa da su za a duba sahabi sai a ga bai da ɗalibi sai ƙwaya ɗaya gyal ka Muhammad ibn Safwan sahabi ne wannan lam yarwi anhu ghairu sha'bi bai da ɗalibi in banda ash-sha'bi shine kai ɗalibin sa akwai misalin irin sa kaman Husayn ibn Muhammad al-Ansari shi kuma ɗalibin shi kadai shine Zuhri akwai Zaid ibn Ribah shi kuma ɗalibin shi kadai shine Malik ana samun irin wannan ɗaiɗaiɗai haka wato mutum ne bai zauna zaman karantarwa buɗaɗɗiya ba ya yi ilimi amma hala ya yi tafiya shi wata sabgar duniya to galibin malaman da ke samun su riske su malamai ne masu matsananin kwaɗayin ilimi kamar yanzu shi bukhari in ya je koyi karatu a gun malami sai ya tambaye shi algata malam waɗannan hadisan da waye da waye da waye ƴan ajin ku da malamin ku ya koya muku tare duk sai ya ɗauki sunayensu da adireshinsu da garin da suke sai ya bi su duka ya kewaya ya sake jin wannan hadisan to a garin kewayawa sai ya je wani gari ya ta ci giyar ina neman malam wani ne sai a ce ai ba san shi da malanta ba ce ai ko an bani sunan shi a ce to yana nan dan kwangila ne ya daina malanta sai ya je har gida ya same shi ya ganshi a shi alajin birni ne duk da haka ya takura mai sai ya ji hadisi a gunshi ce tunda dai ka koya sai ka koya mu to irin su ne ba kowa bane yake yake yake samun damar karantarwa bayan ya koyi ilimi duk da yake asara ce akwai malamin su shi Bukhari din shine Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi afwan Abdullah ibn Maslamat al-Qanabi wanda ya zo a cikin labarin sa cewa attajiri ne dan masu kuɗi ya gaji kuɗi da yawa da ya karatu ko sai watsar da malanta ya kama kasuwancin shi yana yin laftun raƙuma da yawa yana zuwa garuruwa yana kasuwanci wata wani sai ya kwanta bacci sai mafarkin an tashin alkiyama sai ya ga an zo ana shela mala'iku suna cewa ina malaman hadisi su tashi za su tafi aljanna gaba daya shi ma kawai sai ya miki sai wani mala'ika ya daka mai tsawa ya ce kuma ka zauna ya ce ai nima malam hadisi ne ce a fa inna ka la tu'allimu ahadan kai baka koya kowa karatu kuma ka nemi ka zauna ba lokan ku ba ana nan zuwa hisabin masu ilimin da suka iya karantarwa ka jira naku sai ya farka firgigit wannan wannan mafarkin baya bukata wata fasara fasarar shi a fili take yayi su ga daga nan sai ya fara cigiyar ɗalibai ina kuke ku zo in koya muku karatu har ɗalibai suka ta mishi wulakanci ce dan Allah ku zo bayan asuba su ce muna da darasi da wani to bayan azhar fa su ce a a za mu yi baccin rana bayan asar fa su ce wani ya riga ya sa mana lokaci habbin dalibai yake masaukin su in yaji an yi bakin dalibai a Baghdad sai ya tambaya ina suka sauka sai dai su da dare ana kwankwasa musu kofa ya ce ni ne wani na zo ne in koya muku karatu saboda ya samu ya tsira sau yana da haɗari ƙwarya ce ka iya karatu baka koyar da shi wallahul musta'an to ina ganin bari mu saurara anan sai mu sake sa wani lamba cassette wanda a cikin shi insha Allah za mu karasa dan abin da ya rage na wannan darasi insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi